بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da 24 ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 18 ga watan march shekara ta 2012 wannan shine kasar na 51 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu muslim wato sahihu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna cikin babu du'a ila shahadataini wa shara'il islami babin da ke bayani akan a kirayi mutane zuwa ga shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan a kiraye su zuwa ga aiki da shari'o'i na addinin musulunci malaka mana hadisin mu'az wanda yake wannan hadisi shahararre ne inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aike shi zuwa ainihin ƙasar yaman malamai sun tattauna aikar da annabi sallallahu alaihi sallama yawa mu'azu shin aika ce ta alƙalanci ko kuwa ta shugabancin jama'a ko ta wa'azi na al'amari duka an aike shi ne shine malami mai wa'azi mai da'awa shine mufti shine alƙali sa'annan kuma shine gwamna na wannan ainihin jiha ta ƙasar yaman sa'annan mas'aloli masu ɗimbin yawa waɗanda muka tattauna a cikin ainihin hadisin mas'alar da malam imam muslim ke ƙoƙarin jan hankalinmu ita ce akan waɗannan mutanen da aka tura mu'az zuwa gare su tare da cewa masana ne wani littafi daga cikin tafan da Allah ya saukar amma duk da haka an lura cewa aƙidarsu ta gurɓace ashe wannan dalili ne akan cewa musulmi ma ana mishi da'awa game da kalmar shahada ana kiran musulmi a karantar da shi don ya fahimci kalmar shahada inda yake da matsaloli a tabbatar da cewa ya gyara kuma wannan yana tabbatar mana da cewa kasantuwar kai musulmi ne ba aminci ne akan cewa addinin ba zai iya lalacewa daga gare ka ba shi yasa imani kamar batiri ne sai ane ana ɗumama shi ane ana faɗakar da kai game da haɗurra na shirka ana nuna maka kuma yadda muhimmancin tauhidi yake wannan hadisi na mu'azu hadisi ne shahararre kamar yadda na gaya mana to hadisan mu'azu da suka shahara dangane da aika shi ƙasar yaman hadisai ne guda biyu ɗaya daga ciki duk malamai kaf sun haɗu akan ingancin shi shine wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ce ce za ka je ka samu mutane ne waɗanda suke da littafi farkon da awa ka fara kiransu zuwa ga kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah wannan hadisin an samu a doktor salih ibn muhammad sagir ya yi sharhin shi ya sa mishi hadisu ba'asi mu'az ila yaman riwayatan wa diraya ya tsaya ya tattauna bayani dangane da suwa suka fitar da hadisin ingancin shi da kuma darussan da ke ciki tun daga na aƙida da na da'awa da kuma na tarbiyya to amma ɗaya hadisin mu'azi shine aka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aike shi yace in ka je da me za ka yi hukunci yace zan yi da littafin Allah yace in baka samu ba fa yace zan yi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to in baka samu ba fa sai yake cewa ainihin wato zai yi fatawa da ra'ayin shi ne wato zai yi ijtihadin shi wannan hadisi malamai na ilimin usulul fiqh sun fi kafa hujja da shi sai annabi ya dafa shi yana cewa godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da ɗan aiken manzon Allah sallallahu alaihi sallama zuwa ga abin da manzon Allah yake so wannan hadisin ingantacciyar magana bayan tattaunawa mai tsawo da malamai suka yi wannan hadisin bai tabbata ba gaskiyar lamari shi yasa gashi a Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asar ya rubuta littafi Al-Inas بضعف حديث معاذ في الرأي والقياس والكلام عليه رواية ودراية wannan ainihin hadisin tare da cewa an daɗe ana kafa hujja da shi amma malamai sun tabbatar da cewa magana mafi inganci ita ce bai tabbata ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye al-imam muslim yace haddathana ibn abi umara haddathana bishr ibn sari haddathana zakariya ibn ishaq حول السند وحدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن عبد الله بن عباس يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيك معاذ زوى اليمن فقال سيتي إنك ستأتي قوما za ka je ka samu wasu mutane ne masu littafi sai ya ce bi misli hadisi wake wannan hadisin ya yi kamar ainihin wato hadisin wake shine doguwar riwaya wadda ainihin muka karanto a nan kadai imam muslim ya so ne ya yi ɗabi'ar tashi ta ainihin ƙoƙarin tattara hanyoyin wannan hadisi a wuri guda ma'ana ya kawo wannan hanyar ga wata hanyar ma ya sake cewa حدثنا أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن Abdullahi dan Abbas ya ce lokacin da manzon Allah ya aiki Mu'azu ƙasar Yaman qala cewa innaka taqdamu ala qaumin ahli kitabin za ka isa wasu wurin wasu mutane ne waɗanda suke da littafi daga cikin littafan annabawa da suka gabata falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah ya zama farkon abin da zaka fara kiraye su zuwa gare shi shine bautar Allah wannan shine mahallin shahid na babin da yake magana akan kiran mutane zuwa ga kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa idza arafu Allah idan suka san Allah ka karantar da su ka ilmantar da su فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات sai ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta min salloli guda biyar fi yawmihim wa lailatihim a yinin su da kuma daren su fa idza fa'alu idan suka yi waɗannan salloli fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim zakka sai ka gaya musu cewa Allah ya farlanta musu zakka tu'khadhu min aghniyaihim wadda za a rinka karba daga mawadatansu faturaddu ala fuqara'ihim sai a mai da ita ga waɗanda suke talakawansu ne fa'iza a fa'o biha in suka yi maka ɗa'a suka ba da zakka fahuz minhum to sai ka kame hannunka daga dukiyarsu wa tawakka kara'ima amwalihim ka yi taka tsantsan na manya-manyan dukiyoyinsu waɗanda suke tsone ido domin ainihin wato karka shiga fage na zalunci bayan kaya abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta maka kai dama dai wannan hadisi mun karanta shi mun tattauna mas'aloli masu ɗimbin yawa a kai da daga cikin mas'ala mai muhimmanci wadda wannan hadisi yake ta tattaunawa a kai wadda idan jama'a ba su manta ba mun kai mun komo a kanta mas'alar da hadisin ya tike da ita da yake cewa wa tawaqqa kara'ima amwalihim kai taka tsantsan ka nisanci dukiyoyinsu wannan yana bayyana yadda malamai daga cikin malaman farko tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suke ba da muhimmanci game da mai mulki ya guji zalunci mai mulki ya guji zalunci asalin na daga cikin abubuwan da ake nema mafi daraja a mulki shine adalci to adalcin farko ga mai mulki shine ya tabbatar da bauta wa Allah a ƙasar shi sannan a samu adalci a tsakanin bayin Allah a kyautata musu to kyautatawa ta farko kuma ana fatan a ganta daga gare shi ne sannan ya yi ƙoƙarin ya tarbiyyanci mutane ya karantar da su yadda isu isu za su zan suna da ainihin adalci a tsakaninsu don aka samar da wannan an samu ainihin wato mulki da ake kira mulki mai adalci kenan Allah maɗaukakin sarki ya tsare zalunci yana rugurguza gwamnatoci kamar yadda ya rugurguza gwamnatoci masu ɗimbin yawa daga cikin waɗanda suka gabata na daga cikin magana shahararriya wadda shehu usman yake gaya wa ainihin wato abin nan yunfa ɗaya daga cikin sarakunan zamanin shi cewa ka sani da cewa allah yakan bar gwamnati mai kafirci ta rayu matuƙar babu zalunta bayan allah a ciki amma allah yana karya gwamnatin da take da'awar musulunci matuƙar akwai zaluncin bayan allah a ciki allah maɗaukakin sarki ya kiyaye babun yuqatalun nasu hatta yuwahhidu allaha wa yaltazimu shara'i'a dinihi ya ce babin da ke bayani akan za a yaƙi mutane har sai sun ɗayanta Allah sannan su lazimci shari'o'in addinin Allah cewar addinin musulunci ba wai zai sanya wa mutane ido ba ne kowa ya abin da ya ga dama za a kirayi mutane su bauta wa Allah kun ji matakin farko kenan idan suka ƙi bayan sun fahimci saƙon to a lokacin ne za a yaƙe su lallai sai sun dawo sun bauta wa Allah wannan ita ce dokar Allah a cikin littafin Allah kuma wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a cikin ainihin wato hadisan shi ingantattu bayan da ya gama kawo wannan babi sai ya ce haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana layth ibn sa'ad an uqayl an az-zuhri قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبا بكر صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق kaji wannan babi da ke magana akan cewa ma damar mutane suka ƙi bauta ma Allah to za a yaƙe su har sai sun dawo sun bauta ma Allah ma damar mutane suka ƙi lazimta shari'o'in Allah za a yaƙe su har sai sun dawo sun ainihin bi shari'o'in Allah imam muslim ya kawo ainihin wato hadisi daga babban sahabi abu huraira kala abu huraira ya ce na'am me ya ce a naku me yace ana ku babu al'amr bi qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa yu'minu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato babin da ke umarni da yakar mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah su tsaye da sallah su ba da zakka sannan su yi imani da dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi wa anna man fa'ala zalika asama nafsahu wa malahu kuma wanda duk ya aikata haka to ya tsare dukiyar shi ya kuma ainihin wato tsare kan shi illa bi haqqiha sai dai in ya taba ita la ilaha illallah din ta hanyar yayi ridda wa wukilat sara ko sariratuhu ila Allah ta'ala dangane da abin da ke kulla a cikin zuciyar shi a ɓoye fa wannan za a danganta shi ga Allah ba ruwanka da shi ka ce to ai sai an bincika an gano mecece aqidar shi wa qitali man mana zakata da kuma babin nan yana bayani akan yakar waɗanda suka hana zakka au ghairaha ko kuma suka kitsai da wata farilla daga cikin fariloli min huquqil islam na haƙoƙin musulunci a ce mutane suna da hali su yi zakka suka ƙi za a yaƙe su musulmi ne sai suka daina yin sallah a garin gaba ɗaya za a yaƙe su musulmi ne sai suka ƙi yin hajji ko suka daina yin azumi za a yaƙe su duk akan haka wa ihtimamul imami bi sha'airil islami da kuma bayani akan cewa shugaban musulunci dole ne ya bada muhimmanci game da a ibadoji na addinin musulunci to menene ya kawo saɓani tsakanin wannan nuska da ke hannuna da wannan nuska da take hannunku ta wajen babi ita ce magana da na faɗa tun a farkon karatun nan na sahihu muslim cewa imamu muslim bai yi wa littafin shi babi ba ya yi wa littafin shi kitabu ne kitabu kaza kitabu kaza amma waɗannan babuka na ciki malamai ne masu yin sharhi don haka kowanne yana yi ne da gwargwadon yadda ya ga ya kamata shikenan kawai shine dalili amma dai hadisin zaka ga shine ya kawo abu huraira ya ce lamma tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu wastukhlifa abu bakrin ba'da sai aka nada abubakarin bayan shi ya zama khalifan musulmi ya zama shugaban musulmi wa kafara man kafara min al-arab daga cikin larabawa waɗanda suka kafirce suka kafirce suka yi ridda suka bar addinin musulunci to anan akwai kaddarawa sai abubakarin ya ce to duk wanda ya kafirce ya yi ridda zan yaƙe su duk waɗanda suka ce ba za su ba da zakka ba zan yaƙe su kamar yadda tarihin zai zo bayyana insha Allah zan tattauna mana mas'aloli ne suka faru bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu suka bar addinin gaba ɗaya suka fice wasu kuma suka ce su za su yi addini amma ba za su ainihin bayar da zakka ba gaba ɗaya wasu suka ce za su yi addinin za su ba da zakka amma ba za su ba abubakar ba domin nassi cewa ya aba annabi Allah cewa ya khuz min amwalihim da annabi yake bai faɗa abubakarin haka ba to don haka sai na abubakarin ya zama yakin ya zama iri-iri ga yakar waɗannan da suka yi ridda ga yakar waɗannan da suka ce ba za su ba da zakka ba gaba ɗaya ga kuma yakar waɗannan da suka ce za su fitar da zakkar amma su ba za su ɗauka su ba shi ba to shi yasa sai aka samu kwamacalar sai ta yawa to a lokacin ne sai sayyidina umar قال عمر بن الخطاب لأبي بكر سي عمر يتي وأبو بكر كيف تقاتل الناس to kaga daga nan ne zaka gane ashe Abubakar ya ce zai yaƙe su kenan dan ga Umar ya ce a ya zaka yaƙi mutane wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mutanen da sun faɗi la ilaha illallah ya zaka yaƙe su bayan manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah فمن قال لا إله إلا الله والذي يفعل لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه to ya tsare ainihin wato dukiyar shi ya tsare ainihin wato dukiyar shi da kuma kanshi daga gare ni to abinda Umar yake so ya faɗi a cikin wannan hadisin shine mutanen nan sun faɗi la ilaha illallah annabi kuma ya ce an ce yaƙi mutane har su faɗi la ilaha illallah to wanda duk ya faɗi la ilaha illallah ya tsare dukiyar shi da kuma ran shi to tunda mutanen nan sun faɗi la ilaha illallah dan menene kai abubakarin zaka ainihin yaƙe su to amma umar sai ya ƙarasa hadisin shi cewa ai annabi ya ce illa bi haqqiha sai dai ga wanda ya taɓa haƙƙin ita la ilaha illallah wa hisabuhu ala Allah sakamakon shi yana nan ga Allah ma'ana in har ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah Shi kenan ka tsare dukiyarka da jininka ba wanda zai taba ka a nan sai in ka kafircewa ita la ilaha illallah sauran abin da ya rage kuma sakamako yana wurin Allah a cikin wannan riwaya ce illa bi haqqihi ko haka ne ko illa bi haqqihi sai in shi ya taɓa wani haƙƙi na Allah daga cikin haƙoƙin da aka hana shi taɓawa to lokacin da sayyidina Umar ya jawo wannan hadisi faqala abubakar sai abubakar ya ce wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zaka na rantse da Allah ni ko sai na yaki wanda duk ya rabe tsakanin sallah da zakka yace zai yi sallah amma ba zai zakka ba yace zai bi ni sallah amma ba zai kawo zakka gare ni ba yace zan yi mishi fatawa dangane da sallar idi kada a hau idi sai rana kaza yadda kada a yi arafa sai rana kaza yadda amma zakka in ce ya kawo min a matsayina na khalifan musulmi kuma ba zai bayar ba sai ce fa inna zakata domin ita zakka haƙƙul mali haƙƙi ne na dukiya wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a fitar wallahi abubakar ya ce wa umar ka saurare ni da kyau ka ji na rantse da Allah lau mana uni iqalan da a ce za su hana ni koda da baibayi da baibayi tarnaki igiya da ake ɗaure raƙumi da ita wadda ta cancanta kanu yu'addunahu ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wanda sun kasance suna ba manzon Allah zakkar shi laqataltuhum ala man ihda na yaƙe su akan hana zakkar ainihin wannan da bai bai jama'a kun fahimta da kyau to wannan kalmar iqal wasu sun fassara ta da zakkar ita kanta ma'ana wallahi law mana'uni iqalan da za su hana ni zakka amma maganar da ƙwararru gogaggun malamai suka fi tafiya a kai iƙal ɗin ita ce kamar yadda na fassara ita ce igiyar da ake ɗaure raƙumi domin a nan abubakar yana son ya kai matuƙa ne wajen buga misali ba wai raƙumi ya waje ba a kawo min su ƙi kawowa ba ko da igiyar ɗaura raƙumin ce ta waje ba su kawo in suka ƙi kawowa sai na yaƙe su ina kuma in ya waje ba su kawo raƙumin ma'ana in har za a yaƙe su akan igiyar ɗaura raƙumi to fannin babu aula a yaƙe su akan in sun hana raƙumin wanda yake shine asalin abin da ake karɓe a zakka din to bayan da sayyidina abubakar ya ji wannan tattaunawa da suka yi da umar wato bayan da umar ya ji irin wannan tattaunawa faƙala umar ibn al-khattab sai umar ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma huwa illa an ra'aytu Allah qad sharaha sadra abi bakr ashe ba wani abu ne sai na ga ashe Allah ya haskaka ya buɗe ƙirjin abubakar ne lilkitali don ya gane yaƙan waɗannan mutane daidai ne yanzu tattaunawar da aka yi tsakanin abubakar da umar ta sa umar ya dawo daga ra'ayin shi kun ga abin da ake cewa kenan dialogue islam is about dialogue tattaunawa ake na faɗi kaza sai ka ji wannan magana ba taimaka ba ga aya kana da ita ga hadisi kana da shi kar ka aiko min da saƙon kaulasan cewa ai na cewa aya ko hadisi a'a sai ka zo ka ji menene yasa na faɗi wannan magana ma'ana kaga hadisin da Umar ke aiki da shi shine Abubakar yake aiki da shi amma da aka zauna majalisi guda fa an fahimta a nan abin da Umar yake so ya ce ai hadisi ya ce in mutum ya faɗi la ilaha illallah ba sauran a yaƙe su sai abubakarin ya ce haka ne amma ya hadisin ya ce kuma illa bi haƙƙihi sai in shi ya taɓa haƙƙin musulunci to zakka haƙƙi ne na musulunci ko ba haƙƙin musulunci ba haƙƙin musulunci ne sai yake nuna wa umar yanzu ba wai zan yaƙi waɗannan mutane ba ne saboda sun ainihin kafirce a'a zan yaƙe su ne saboda hana zakka to a nan kamar yadda na gaya mana in baka fahimci wancan tarihin da na kawo ba ba za ka fahimci hadisin ba domin hadisin ya fara bayani cewa wa kafara man kafara min al-arab akwai waɗanda kafircewa suka yi ridda suka yi akwai waɗanda ba ridda suka yi ba zakka suka ce ba za su bayar ba akwai waɗanda suka ce za su ba da zakka ba za su ba abubakar ba dan haka da kan za su koma suna rabawa to hadisin ya fara bayyana waɗanda suka kafirta amma ya ƙare akan cewa tattaunawar da abubakar da umar take tsakaninsu ba akan yaƙar waɗanda suka kafirta ba ne akan yaƙar masu la ilaha illallah amma ba za su ba da zakka ba sai daga baya umar sai ya ga ab ashe wani abu ne wanda ni ban fahimta ba a cikin hadisin gashi kuma ni ne na ruwaito hadisin abubakarin ya fahimta shi ke ne ya ce fa'araftu annahu alhaq sai na san cewa a yaƙi waɗannan mutane shine daidai ya ɗin ita ce gaskiya kun ji waɗannan suna daga cikin maganganun da kullum muke ta faɗi akan dialogue tattaunawa a tsakanin malamai in abu ya taso kai kana fahimtar kaza ka ji labarin wani ya ce kaza kar kai sauri kai amfani da wata aya ko wani hadisi da ke wurinka ka hukunta shi sai ka ji menene nashi dalilin me yasa ya faɗi wannan wannan kuma zai yi ne ta hanyar ɗayan abu biyu in ma kai ka tashi takanas ka je ka same shi bahaushe ya ce durƙusawa da ba gajiyawa ba ne to galibin yau girman kai yake kama mutane cewa kamar ni da ne karatu a masar ko da ne karatu a madina ko ni da nake da digiri zan je in samu wani wanda ko diploma bai da ita kai co ai ƙarfin maganar shi ce ta sa har maganar ta tasiri ake jinta a gari ashe yanzu matsalar ba matsalar digiri ce ko diploma ko ya karatu ina ko bai karatu ba ma'ana ya kai yana da tasirin magana a cikin jama'a yi to in ka ji magana babu laifi sai ka je ka same shi in kuma ka same shi kamar yadda kaga sun tattauna din nan za a tattauna ne cikin ladabi sayyidina umar din nan da kake jin shi ya taɓa yin wata fatawa yana khalifan musulmi usman ya taɓa yin fatawa yana khalifan musulmi dukkansu haka ta same su sayyidina umar wata ta aure a cikin idda sai kira ta ya kira mijin sai ce ya kashe auren kuma ya kwace kudin sadakin ya saka a baitulmali sannan kuma ya ce su tafi su ba shi wuri kuma har abada ba za su tuba ba za su ba za su ainihin ya aure a tsakanin su ba ko da sun tuba ba wata hanya da za a ba a gyara ya watsa su ya kore su da sayyidina ali ya dawo labari ya zo gare shi ga hukuncin da umar ya yi madadin shi kuma ya kafa nashi wa'azin ya ce to ga ayoyi muna da su ashe khalifan ma jahili ne ga hadisai daga wurin manzon Allah muka ruwaito su ya tara nashi ɗaliban suna kabbara a masallaci daga nan shikenan al'umma ta rabu biyu sai ya taso sai ya taho gidan sayyidina Umar ya zo ya ce mishi ran sarkin musulmi ya daɗe ba na nan ne na dawo na ji kayi wata fatawa an ce ka ce kaza haka ne to abu na farko kenan a tasabbut ka fara tabbatar da abin da ka ji din shi ya faɗa ba haka ba sai wautar ka ta bayyana kana zuwa ka same shi ka ce a wani dan ne zaka ce kaza sai ba zama magana sai ce shi bai faɗa haka ba shikenan ka ji kunya don haka a tasabbut labari ya zo gare ni an ce ka ce kaza shin ka faɗi ɗin sai ce gaskiya ne madadin ya ce to ai wannan fatawa ba daidai ba ce ai ta saba wa hadisi sai ce me hujjarka kana da hujja daga aya ta alkur'ani ya ce a akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ka samu sai ya ce fatawa ta ce ra'ayina ne sai ce to tun da ra'ayinka ne wannan wautar da suka yi suka yi aure a cikin idda to sunna za ta iya gyara ta sai umar ya ce kamar yayi ce to yanzu ita wannan mata sai a dubi a cikin jini nawa ne suka yi aure ta yi jini ɗaya ta yi jini na biyu ta tsarkaka a na uku cikin tsarki na biyu kenan za ta yi jini na uku sai aka ɗaura aure ya ce to kaga yanzu jini ɗaya ne bata ƙarasa ba to sai a batta ta je ta zauna ta ƙarasa jini guda idan ta jini guda to ta ƙarasa waccan idda da aka rusa sannan sai kuma ta dawo sai ta sake yin wani jini sakamakon waccan saduwa da wannan mijiyayi da ita shine istibra'i ta gama idda ta yi istibra'i kaji wannan ya ce ya ce sadaki kuma da ka karɓe aka je aka kai baitulmali ya ce me yasa tunda har an sadu da ita a cikin wannan aure ta ci sadaki nata ne na haka a kawo sadaki a bata abinta sannan idan ta gama wannan istibra'i sai a sake sa sabon sadaki banda wancan wancan ya wuce ya biya sabon sadaki a sake ɗaura musu ɗaure shikenan abin da za a yi kenan sai na umar ya ji daɗin wannan magana ya ce la abqanillahu bi ardin lasta biha ya abal hasan ya kai baban Hassan Aliyu kada Allah ya zaunar da ni garin da baka cikin shi wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi da cikakkiyar riwaya da al-Imam Abu Bakr Jassas a cikin Ahkam al-Qur'an sai Imam Malik da ya ruwaito kaɗan daga wannan labari a cikin Muwatta me yake nuna mana malamai su rinka neman junan su domin jin gaskiyar abin da wani ya faɗi sai na Usman ma ya yi fatawa lokacin da wata mata ta aure wata shida ita ma sai ta haihu sai ya ce to wannan mata zina ta yi ba yadda za a ce ciki aure wata shida a haihu don haka zai hukunta ta aliyu na zaune sai ya ce idan ta kai ka kara ga littafin Allah za ta yi nasara a kanka sai ce kamar yayi ce to wata shida ta haihu haka ne eh sai ce to ai kaga Allah a cikin alqur'ani cewa yake wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da ɗaukar ciki da haihuwar shi da yaye shi wata talatin ake sai kuma ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar iyaye su shayar da ƴaƴa shekaru biyu cikakkun shekaru biyu shekara kuma a wurin Allah inna iddata shuhuru inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah wata goma sha biyu sau biyu shine wata ashirin da hudu a cikin watanni talatin saura wata shida don haka duk matar da ta aure budurwa ce ko bazawara bayan wata shida sai ta haifi ɗa mai cikakkiyar halitta to ɗa ne na halal ba ka da dalilin da baka ce ɗan zina ne sai in kana da wani dalili wanda ka san za ka iya kare kanka amma kawai bi mujarradin wata shida an taɓa haihuwa wata shida sai a ce maka i an taɓa yi kuma ɗa ya zama mai cikakkiyar halitta kwarai da gaske a ƙarƙashin wannan sayyidina ali yi wa usman gyara akan wannan fatawa kuma ya dawo daga wannan ainihin fatawar kenan wannan yake nuna a waɗannan zamunna da malamai suke ta karo da juna musamman in watan azumi ya zo wannan ya tafsiri da la'asar wannan ya rugurguza da magariba wannan an sha ruwa ya je rusa wancan kuma ya je rusa nashi da malaman nan za su zauna akan wannan matsalar su tattauna a ji dalilan kowa wallahi al'azimi da ba haka ba kun ga ai a kan mustawa al'alamiya in sun tafi taro na duniya haka ba ta faruwa saboda lokacin da malami zai ainihin za a aiko mishi da taro daga rabitatul alamin islami za a ce mishi ne ana so ne za a yi taro dangane da mas'ala kaza ana son ka binciko mana menene matsayinka da kuma hujjar da ta sa ka ɗauki wannan matsayi kuma ka rubuto mana a rubuce kuma ka zo da da kwafi wanda za a ba malamai 'yan uwanka su yi nazari kafin ka gabatar sannan in ka miƙe kana gabatarwa kuma kowa yana rike da kwafi sannan kuma za a ba su damar su yi maka tambayoyi malamai ne yan uwanka yanzu ba almajiranka ba ne za ka miƙe ne sai ka ce ga takardarka ka rubuto ta shafi ɗari akan mas'ala kaza sai ka fara gabatar da matsayinka sai ka ce ni matsayina akan kaza shine halal saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza za a baka ka gama gabatarwa kamar awa uku sai a fita a yi break a yi sallah a zahar a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuna zaune da wani malamin kuna cin abinci in ya jefa maka wata shubuha in ka dawo ba za ka dawo wurin ba sai ka ce kayi declining ka sauka daga ra'ayin ba za ka dawo ba a wurin cin abinci wani zai ce amma cikin maganganun da kai ba ka ganin kaza da kaza da kaza da kace sai ka ce eh to shikenan sai ka je office tun kafin a dawo sai ka ce kayi withdrawing takardarka ka janye ta ka tuba ka fasa idan kuma ka shirya magana sai a dawo sai a ce to shikenan a ɗazu wane ya gabatar mana da takardar shi makala akan kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza don haka malamai ba su mishi tambaya wane bismillah sai wane miƙe ce wuri kaza da kace kaza kace kaza kace kaza kace kaza wuri kaza da kace kaza shikenan a nan ne malanta kaza ta iya bayyana ko kuma dole ne ka janye ta amma a ƙasashe irin namu kowa zai je tara ɗaliban shi ko jama'ar da suka zo gare shi ya faɗa musu maganar da yake so da ƙarfin hali kuma ya ce duk wata magana saɓanin wannan ba daidai ba ce kuma ba tare da ya gwada waɗannan maganganun tare da nasu dalilan balle a gane ina ne dalilin da ya sa ya gano ba daidai ba ne saboda haka wajibi ne a ƙasashenmu a samar da irin wannan allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to jama'a wannan hadisi na abubakar babban hadisi ne malamai sun tattauna matsaloli da yawa a kan shi na daga ciki anas ya ruwaito wani hadisi da ya fassara wannan a cikin littafin ibnu khuzaima cewa lamma tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama irtadda ammatul arab lokacin da manzon Allah ya rasu sai baki ɗayan larabawa suka ridda me ake nufi da laraba anan larabawan ƙauye kaf sai suka ridda sai kowa ya bar addini ibn ishaq cewa ya lamma qubida rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam irtadda al-arab illa salasatu masajid a lokacin a duk duniya masallaci uku ne kawai ba su yi ridda ba duk saura sai suka yi ridda na farko masjidul madina masallacin madina sun zauna akan addini ba su yi ridda ba wa masjidu makka sai ka'aba mutanen makka a ka'aba ba su yi ridda ba su ma wa masjidu juwasa sai wani masallaci a juwasa a ƙasar bahrain wani babban masallaci ne su kaɗai ne waɗannan suka rage a cikin addinin musulunci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama al'allamatu tibi ya ce wa kafara man kafara da ainihin abu huraira ya ce din nan waɗanda suka kafirce suka kafirce sai ya ce yuridu ghatfan kabilar ghatfanawa sun yi ridda wa fazara da fazarawa wa bani sulaimin da kabilar banu sulaim wa bani yarbo da yarbu'awa wa banu wa ba'du bani tamimin da wasu tamimawa dangin su tamimin dari dama su kiristoci ne wasu sai suka yi da suka koma christianity wa ghairuhum waɗansu kuwa ba da suka yi ba mana uzzaka cewa suka yi ba za su ba da zakka ba fa arada abubakrin an yuqatilahum sai abubakar ya yunkuri zai yaƙe su fa atarabahu umar sai umar ya hana shi radiyallahu anhu bi qawlihi kaifa tuqatilun nas yana ce mishi ya baka yaƙi mutane وقال أبو محمد بن حزم في الملل والنحل حزم بركج شيكم يدي كاو تاريخ أتكل لتافن شميسونا الملل والنحل يتي انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أربعة أقسام larabawa da annabi ya sai suka kasu kashi hudu ta'ifatun baqiyat ala ma kanat alaihi fi hayatihi wa humul wa humul jumhur aka samu wasu sai suka saura akan addinin musulunci kamar yadda manzon Allah yake ciki waɗannan su suka fi yawa don haka waɗanda suka yi riddaɗin 'yan kaɗan ne an dubi tarin musulmin duniya to kaɗan ne suka yi ridda kaji kashi na farko kenan wa ta'ifatun baqiyat alal islami aiba illa annahum qalu nuqimu shara'i'a illa zaka sannan sai kuma aka samu wasu suka ce muna nan akan addinin musulunci kuma duk dokoki za mu bi sai dai zakka ce ba za mu bayar ba wa hum kasirun suna da yawa lakinnahum qalilun bin nisbati ila ta'ifatil ula sai dai aka gwada su da asalin sauran al'ummar musulmin duniya to yan kaɗan ne amma kuma aka dubi yawansu daga cikin waɗanda suka bar addinin musulunci to su ma kuma suna da yawa waɗanda su sun ce za su yi addinin musuluncin amma zakka ce ba za su yi ba suna da tarin yawa wasalisa ɓangare na uku a'lanat bil kufur su kuwa karara suka fito suka ce sun kafirce war ridda suka ce sun bar addinin ka ashabi tulaiha kamar mabiyan wani mutum mai suna tulaiha wa sajjah da wata mata mai suna sajjah mutane suka tara su kuma sai suka yi ridda wahum qalilun bin nisbati liman qablahum su kuma in an hada su da waɗanda suka gabace su daga masu zama a addinin musulunci tsantsa da zama a addini babu zakka to waɗannan 'yan kaɗan ne illa annahu kana fi kulli qabila man yuqawimu man irtadda sai dai wani abin sha'awa shine a cikin kowace kabila za a samu waɗanda suke ridda za kuma a samu waɗanda ke faɗa da su wasu ba su ridda ba suna faɗa da waɗancan wa ta'ifatun tawaqqafat sannan kashi na hudu su kuma sai suka tsaya falam tuti ahadan min at-tawa'if ath-thalatha su ba su ce musulunci tsantsa ba su ba su ce musulunci ba zakka ba su ko ba su kafirta ba wa tarabbasu liman takunu al-ghalaba sai suka ce bari su sa ido wanda ya nasara shi za su bi idan abubakar ya yi nasara su dawo su musulunci tsantsa idan waɗannan masu musulunci ba zakka su suka dan yaƙi ne ya tufke lokacin idan masu musulunci ba zakka suka yi nasara su bi su idan masu kafirci zalla a bar musuluncin su suka yi nasara shi kenan ma'ana su waɗannan ba abin da ya shafe su duk inda ta faɗi kawai ‘yan abu yarima ne a sha kiɗa ina fata an gane fa akhraja abubakarin ilaihim al-bu'uf sai abubakarin ya rinka tunkuɗa musu rundunonin yaƙi wa kana fairuz wa man ma'ahu ghalabu ala biladil aswad daga cikin kwamandojin yaƙin abubakar akwai wani mutum mai suna fairuz da ya tafi ainihin wato garin aswad al-ansi sai ya nasara wa qataluhu ina fata an gane sai kashe aswad la'ansi wa kutila musailama bil yamama sannan aka kashe ainihin musailama a yamama shi ma yana daga cikin shugabannin waɗanda suka yi ridda dama shi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan da ya musulunta da kwana biyu sai kuma ya janye ya ce shi ma Allah ya aiko shi ina fata an gane ya rinka jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ainihin manzanci yana cewa annabi kai manzan mutanen makka ne ni kuma manzan mutanen yamama ne sai a lokacin kabilanci ne ya shigo ma'ana ƙurayshawa wani ya zama annabi a cikinsu ka dubi wahalar da annabi ke sha a cikinsu amma sauran ƙabilu sai suka ga a to ai annabi ya bayyana cikinsu kuma sun goyi bayan shi wato ƙuraysha za su samu daraja kenan eh wane eh kai ma mi yi kabbara mu ma mu ce mu ma akwai annabi a cikinmu to su ma waɗancan kai ma wani miƙe yi kabbara mu ma za mu bi ka mu ma akwai annabi cikin mu tunda abin haka ne saboda haka abin sai aka siyasantar da shi to a wannan lokacin sai aka rinka bin su ana karkashe su wa ada tulaiha ila islam sai shi ainihin tulaiha sai ya dawo zuwa ga addinin musulunci wa kaza sajjah haka wannan mata sajjah wa raja'a ghalibu man kana irtadda ila islam galibin waɗanda suka yi ridda suka bar addinin musulunci sai suka dawo فلم يح... فلم يحل فلم يحلل الحول الا والجميع قد قد راجعوا دين الاسلام ba a shekara guda ba sai da ya duk sun dawo addinin musulunci walillahi alhamd godiya ta tabbata ga Allah wannan bai faru ba sai da darajar wannan abin da Abubakar yi da an bar mutane cewa shikenan kowa ya abin da ya ga dama shikenan musulunci zai watsi da wannan ne zaka gane akwai sharri in ya zama al'ummar musulmi ba su da mutum guda wanda zai iya zartar da hukunci akan ya ɗauki hanyar da za a ce ita ce mai wahala amma ita ce kuma mafita yanzu hanya mai wahala ita ce a yaƙi mutanen nan don in ce za a yi muƙabala da su to sun riga sun ɗaukar wa kansu ra'ayoyi masu zafi don haka kawai sai dai a ci gaba da yaƙar su har a zaunar da addinin musulunci lafiya shine wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah addini ya zama na Allah ne to in aka in aka aka kiyin wannan yakin to fitinar da za ta waye gari za a waye gari ba addinin Allah ake a bayan ƙasa ba ina fata an gane wa qala al-qadi iyad rahimahullahu ta'ala kana ahlu ridda thalathatu asnaf al-qadi iyad ko cewa nau'i uku ne suka yi ridda صنف كفر بعد إسلامه ولم يلتزم شيئا وعاد لجاهليته واتبع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وصدق بهما وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم القاضي إيال يتي كشي نفرقو دا جتكين ودن دا سكي ردا ودن دا سكي واتي دا مسلمتي سكا كوما جاهلية سكا كوما سنة بن مسيلمة الكذاب دا الأسود العنسي kuma suka gaskata su waɗanda dama waɗannan tun zamanin annabi suna da'awar cewa su ma annabawa ne fasaddaqa musailama ahlul yamama wa jama'atun ghairuhum musailama mutanen garin su da su da wasu jama'a suka goyi bayan shi wa saddaqa al-aswad ahlus san'a mutanen san'a mutanen yaman su kuma suka gaskata ainihin wato al-aswad al-ansi wa jama'a ghairuhum da waɗansu mutanen ma da ba na garin su ba فقتل الأسود قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقليل دبدا النبي زي رسو أكا كشا عينين الأسود العنسي وبقي بعض من آمن به كما كتن daga cikin waɗanda suka yi imani da shi cewa annabi ne suka ci gaba da zama akan wannan addinin cewa shine annabin su faqatalahum ummal annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi khilafati abi bakr radiyallahu anhu waɗanda annabi ke turawa suna wa'azi suna jihadi suna ayyuka na musulunci suka yaƙi ainihin wato waɗannan burbushin mabiya al-aswad a zamanin abubakar wa amma musailama fa jahaza ilaihi abubakar na jaish musailamatul kazzab sai da abubakar ya tayar da rundunar yaƙi ta musamman wa alaihim khalid ibn walid aka nada khalid ibn walid shine jagoran yaƙin fa qataluhu da suka je ainihin nan suka kashe shi suka ainihin tarwatsa jama'a shi wa sinfun aqarra bil islam illa zaka fajahadaha wa ta'awwala ba'dhum anna dhalika kana khassan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma suka ce sun yarda musulunci gaskiya ne amma ba za su ba da zakka ba suka ce san ba su yarda ba saboda annabi kadai aka ce ya karbi zakka su ne bayanin da muka kawo a can baya in ba ku manta ba suka kuma kawo aya suka yi hujja da ita don haka jama'a ku kiyaye ba duk ayar da mutum ya kawo ne sai a ce to ai ya kawo nafsi ba duk aya ce nafsi ba ba ma nafsi ake cewa ba nassi ake cewa wato abin da ake nufi da nassi ita ce hujjar da ba ta ɗaukar wata ma'ana sai ƙwaya ɗaya yanzu ka dubi yadda suka ɗauko aya ce ta ƙur'ani suka ce to gashi Allah ya ce huzmin amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka daga cikin dukiyarsu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka tsarkake su ka sa musu albarka da wannan zakka da suka kawo wa salli alaihim kai musu addu'a ta alheri inna salataka sakanun lahu addu'ar ka natsuwa ce alheri ce gare su kwanciyar hankali ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne Allah masani ne wannan ita ce aya ta 103 cikin suratul tauba kun ji aya ce suka yi hujja da ita a zamanin nan yanzu sai ka ga mutum ya yi magana kowace iri sai jawo aya sai yarba sai a ce to ya kawo nafsi a'a sai an tsaya an dubi ita ayar da ya kawo ta dace da maganar da ake yi ba haka ba kuna ganin gashi sun ce ba za su ba abubakarin zakka ba me yasa suka ce saboda qur'ani ya ce wa annabi ya karba ai qur'ani bai ce abubakar ya karba ba amma sun kasa gane ita ayar tana umarnin annabi ya karɓa ne a matsayin shi na shugaba ba a matsayin shi na shi mutum ba yadda ran da ba shi to ba karɓe a'a abin da ayar take nufi shine ya karɓa a matsayin shi na shugaba to ranar da ba shi to waye zai karɓa shugaba don haka shi annabi a matsayin jagora ne misali jama'a yanzu gwamna ne sai ya sa maka hannu a takarda bayan lokaci sai wannan gwamna ya sauka idan baka sake tafiya ofishin gwamna da wannan takarda za ka ce ranka ya daɗe a wannan kujerar taka aka samun hannu ba shi da hujja da zai ce to ai wannan sa hannun ban yadda da shi ba don in ya ce bai yadda da wannan sa hannun ba wato yana jayayya da wancan gwamna da ya wuce kenan don aka kai magana kotu ba za ta yi daɗi ba ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan asalin kujerar ta annabi ce take karɓan zakka ɗin don haka ko yana da rai ko ba shi da rai wanda ke kan kujerar shi zai karɓa ina aka gane haka gashi shi da kanshi ya naɗa wasu mukamai tun a zamanin shi yana sawa a je a karɓo wane ya tafi karɓo zakka to me yasa shi bai karɓo ba ko kun fahimta jama'a wane je ka karɓo mana zakka wane je ka tattaro mana wane je ka tattaro to tun yana da rai ga wasu suna karɓo zakkar to an saba wa aya kenan ashe kujerar ce ake nufi kawai amma kaga sai suka kawo aya a yau wannan menene ma'anar ayar sai jawo aya sai ya ɗaure da zaran ka ce amma ba haka abin yake ba madadin ya saurare ka sai ce ka kafirta ka karyata aya sai ya saurare ka me kake cewa kana cewa ne eh wannan aya ce ta alkur'ani amma ai ka ga maganar da ake ga maganar da ake ita kuma ayar ga maganar da take yi sai ce a ka kafirta an ce maka Allah ya ce ka ce ƙarya ne ka zama kafiri duk wannan ya faru ne sakamakon nisfu muhaddisin nisfu faqihin nisfu lughawi nisfu kaza ma'ana dan rabin karatu ne da bahaushe ke cewa cikin cokali kowanne ya dan iya aya rumurmurmu ya iya hadisi rumurmurmu abin da yake Allah Allah ya zai ya watsa mutane a cikin kafirci a nan duniya ranar lahira kuma ya jefa su cikin wuta wannan musiba ce ba karama ba jama'a saboda haka kun ji nau'i na biyu kenan su sun ce musulunci gaskiya ne amma ba za su yi zakka ba kuma suka kawo aya suka daure wasinfun i'tarafa bi wujubiha walakin imtana'a min daf'iha ila Abi Bakr radiyallahu anhu fa qala inna ma qababa inna ma قبضها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا لغيره وفرقوا صدقاتهم بأيديهم ina fata an gani nau'i na uku su kuma sai suka ce eh sun yadda zakkan wajiba ce sun yadda zakkan wajiba ce wato nau'i na biyu su sun ce tun da annabi ya mutu to zakka ta faɗi kun fahimta sun yadda da zakka amma tun da ya mutu fa wanda zai karɓi zakkar to ta faɗi ba zakka sai suka ce ba zakka a musulunci tun da annabi ya rasu nau'i na uku su ne suka ce sun yadda wajiba ce amma ba abubakar ne zai karba ba to ya za a yi sai suka rinka raba zakkarsu da hannunsu kun ji su kuma wa farraqu sadaqatihim bi aidihim fara'a abubakar wa sahaba ridwanullahi alaihim qitala jami'ihim abubakar da shi da sahabbai sai su ga wajibi a yaƙi waɗannan mutane gaba ɗayansu as-sinfanil awwalani li kufrihim mutanen farko guda biyu saboda me za a yaƙe su saboda kafircinsu waɗannan sun ce musuluncin ƙarya ne waɗannan kuma sun ce musuluncin gaskiya ne amma zakka ta faɗi tun da me wanda aka ce ya karɓa ba shi to ba zakka kenan ba sauran zakka to waɗannan sun kafirta ne domin in ka ƙaryata ɗaya daga cikin rukunai na musulunci ka ce ya faɗi kamar ka ce yanzu ba aikin hajji hajji ba dole ba ne ba sauran zuwa hajji shikenan ka kafirta kamar ka ce yanzu ba sauran sallah ko ka ce ba azumi ko da ka yarda da sauran to waɗannan an yaƙe su ne saboda sun kafirta wasalis na uku ko ba an yaƙe su ne saboda kafircin su ba limtina'ihim saboda hana zakka ainihin da suka yi ina fata an gane قال القرطبي الإمام القرطبي أبو العباس با قرطبي من تفسيري بما لم يشمي شرح تلخيص صحيح مسلم yace wa hada sinfu salis hum alladhina ashkala amruhum ala umar waɗannan nau'i na uku su ne suka rikice wa umar umar ya ga a yaƙe su suna cewa la ilaha illallah suna sallah suna azumi zakka ce suka ce ba za su bayar ba kuma suka ce kai ne ba za su ba ba za su yi da kansu to waɗannan ne al'amarin su ya rikide wa ainihin sayyidina umar fa bahasa aba bakr shine sai nemi abubakar suka tattauna fi zalika hatta zahara lahu alhaq allazi kana zahiran li abi bakr har sai da gaskiya ta bayyana gare shi wadda ainihin tuni sayyidina abubakar shi ya gano wannan gaskiyar Allahu akbar jama'a kun fahimci wannan فوافقه على ذلك sai yadda da magana da abubakar yake a kai walidhalika qala don haka umar yace fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu allaha qad sharaha sadra abi bakr lil qitali fa araftu annahu al haqq yace wallahi sai naga ashe Allah ya haskaka kirjin abubakar ne ya gano gaskiya ita ce a yaƙi mutanen nan ni ma sai na yadda da wannan gaskiyar ai zahara lahu min ad-dalil wa asala lahu min salji sadri da kirjin umar ya dau zafi ya za ka yaƙi mutane suna cewa la ilaha illallah sai ce a'a waɗannan ba za a yaƙe su bane dan sun kafirce sai dan sun hana zakka kun ga yadda musulunci yake za ka ga mutane biyu an yi musu hukunci ɗaya amma kuma hukuncin ya sha bamban sai a zo a kama wani sai a danne shi a yanka wani ma sai a kama shi a danne shi a yanka wani an yanka shi ne saboda ya yi ridda wane kuma an yanka shi ne saboda ya ƙi sallah ya ce sallah ƙarya ce kaga na farko za a ɗauke shi ne a je bayan gari kawai a haƙa rami a jefar da shi na biyu kuwa za a yi mai wanka za a yi mai likafani za a yi mai sallah kuma za a yi mishi abin nan menene yake da suna za a yi mishi jana'iza ma damar ba cewa ya ƙarya ba ce amma ya ƙaryata ta to da shi da wancan na farko duk ɗaya ne to a je wannan idan yanzu ka ɗauki waɗannan mutane ga su an kashe su to in kuma ka kamo wanda ya kisan kai shi kuma aka kashe shi su waɗancan an yi musu haddi ne na ridda shi kuma fa an yi mishi haddi ne na kisasi ya yi kisan kai ne aka kashe shi saboda haka a musulunci sai ka rinka natsuwa za ka rinka tantance abubuwa yanzu abubakarin yana cewa ne ya haɗa mutane uku zai yaƙe su amma biyu saboda kafirci ɗaya kuma fa zai yaƙe su ne saboda hana shi zakka da suka yi amma fa ga zakkacin suna rabawa amma ba cewa aka ka raba zakkarka da kanka ba cewa aka ka kai wa limamin musulmi ya tara ta ya je ainihin wato ya raba wa al'umma to a sheikh muhammad ali adam a cikin wannan sharhi nashi na sahihu muslim ya tsawaita bayani kwarai da gaske dangane da bayanin waɗannan mutane guda uku ɗinnan jama'a da kuma bayanin waɗannan da suka ragu a cikin addinin musulunci su ne mutanen masallacin ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da masallacin ainihin baitul maqdis ai da masallacin ainihin juwasa a can ƙasar bahrain allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda bayan wannan sai matsaloli da suka shafi hadisin wannan hadisi hadisi ne ingantacce daga cikin mafiya ingancin hadisai a cikin duniya kaf domin bukhari da muslim sun fitar da shi al'imamu abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi kamar yadda al'imamu turmizi da al'imamu nasa'i da al'imamu ahmad dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi al'imamu abu nu'aymin da al'imamu abdulrazzaq sana'ani a cikin littafin al-musannaf sun fitar da wannan hadisi hakanan al'imamu ibnu manda shi ma ya fitar da wannan hadisi malam ya tattauna mas'aloli masu ɗimbin yawa dangane da wannan hadisi ya ce minha bayanu annan nasa yuqataluna ila an yuwahidu Allah ta'ala wannan hadisi yana nuna cewa in mutane suka yi ridda to za a ɗaura yaƙin su har sai sun dawo sun musulunta sun ɗayanta Allah wa yaltazimu ahkama shari'a kulliha kuma sai sun lazimci hukunce hukuncen shari'a gaba ɗaya da wannan ne dan hobiyo ya yaƙi ainihin Hausawa wanda har yau ake kafirci game da wannan yakin jama'a muhammad bin abdulwahab ma ya yaki wasu mutanen garin su ainihin akan ire-iren waɗannan matsaloli waɗanda waɗannan matsaloli ne waɗanda wallahi dole ne sai al'umma sun nasu da kyau saboda haɗarin da ke tattare da ainihin waɗannan matsaloli din Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wani littafi ne na son ɗauko mana wanda muhammad ibn abdulwahab ya rubuta shi akan wannan ainihin wato qadiyya din aka samu wani ya zauna ya sharhin wannan littafin wannan matsala tana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske abin ya kai kauce mu ne har sai da aka yi nisa da karatu tuku Allahu musta'an ya bace mini daga inda ya kamata a ce an gan shi Allah ya wato kamar yadda nake faɗi jama'a shehu usmanu akan wannan yaƙi ainihin mutane a ƙasar nan ta hausa shi ga littafin shi nan wanda ya rinka bayyana waɗannan matsalolin littafin bayanin wujubil hijrati alal ibad wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad a inda ya rinka bayanin dalilan da suka sanya ainihin wato ya yaƙi al'ummar wannan ƙasa a lokacin gashi suna sallah da sauransu amma sai dan kafirci ya bayyana gare su daga ainihin wato wasu ayyuka nasu ko kuma wasu miyagun ainihin maganganu nasu littafin bayanin wujubil hijrati alal ibadi wa wujubin nasbil imami wa iqamatil jihad a inda a cikin wannan littafin har sai da ya rinka faɗin manya-manyan garuruka waɗanda a yau kana jin su garurukan musulunci ne yana faɗin sarakunan waɗannan ƙasashe yana ainihin aje musu kalmomin kaulasan yana kuma kawo dalilan da ya sa ya ainihin yaƙe su duk wata abin da nake so nuna mana shine tabbatar da abin da abubakar ɗin nan ya yi umar ya goyi bayan shi ba son zuciya ba ce mana idan aka samu musulmi ga la ilaha illallah suna faɗi amma kuma sun ruguje wani rukuni daga cikin rukunai na addinin musulunci gaba ɗaya to za a yi musu wa'azi akan su dawo kan shi a ce ga musulmi a gari amma gaba ɗaya sun daina yin sallah to za a zo a yi musu wa'azi in suka ƙi za a yaƙe su a nan ya rage in sun yi musu wannan ainihin wato azumi ne ko sallah sun ce ƙarya ne to za a yaƙe su akan sun kafirta a nan la ilaha illallah ba za ta amfanar musu ba domin sun kafirce mata domin azumi lazimin la ilaha illallah mana ma damar ka yadda da la ilaha illallah dole ka yadda da azumi dole ka yadda da sallah dole ka yadda da zakka idan kuwa sun kasance sun ce sun amintu cewa sallah gaskiya ce sai aka ce ku sai suka ce a ba za su rinka yi ba a nan za a yaƙe su har sai sun yi sallah yaƙarsu da za a yi masu yi sallar ne ba wai za a yaƙe su a matsayin su kafirai ba ne wannan yaƙin ta iya yiwa ya kai ga halattar da jininsu har a kashe su daidai ne su suka halatta wa kansu a yaƙe su a ƙarƙashin wannan jama'a wannan matsala da abubakarin ya ainihin yaƙi mutanen nan akai tana nan har duniya ta tashi wa minha anna fihi أدل دليل على شجاعة أبي بكر wannan na daga hadisin nan na daga manyan dalilai da ke nuna ainihin wato irin jarumta ta sayyidina abubakar wa taqaddumihi fi shaja'a da kuma cewa abubakar ya sha gaban kowa a wajen jarumta wala ilmi ala ghairihi sannan kuma yana gaban kowa daga cikin sahabbai game da ainihin ilimi فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم domin abubakar ya iya tsayawa a wannan matsayi mai matakan girma shine mai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce mutane sun yi ridda kowa ya watse to in aka basu addinin ya lalace kenan daga haka to wannan matsayin da abubakar ya ɗauka ni'ima ce sai in Allah ya soka a matsayinka na shugaba za ka tsaya ka yaƙi mutane ka dawo da su kan ainihin addini faqadis tambata radiyallahu anhu min al-ilmi bi daqiq nazrihi wa rasanati fikrihi ma lam yushariku fil ibtida'i bihi ghayruhu tun a farkon al'amari abubakar ya gano abin da yake wani ya kasa gano shi na daga ciki har umar sai daga baya tukuna bayan tattaunawa na fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan yace wa minha anna fihi dalala zahira li madhhab al-muhaqqiqin wal jamaahir min as-salaf wal khalaf anna al-insana idha qala la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah والتزم أحكام دين الإسلام فإنه مؤمن شرعا malamai na farko da waɗanda suka biyo bayan su kaf suka ce ma damar mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya rike hukunce-hukuncen musulunci sallah azumi zakka hajji yana yi shikenan ba ruwanka da shi musulmi ne cewar ba ruwanka da shi wato kaka kafirta shi kaka halatta jinin shi da dukiyar shi musulmi ne fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama hakama bidhalika da haka annabi ya hukunci haifu qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har su faɗi la ilaha illallah har inda yake cewa fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum idan suka aikata haka shikenan sun tsare jininsu duk wanda ya ce la ilaha illallah ya faɗi muhammad rasulullah ya aikata ayyukan musulunci shikenan ba ka da wata hanya da za ka ɓullo mishi sai in ya dawo ya ƙaryata la ilaha illallah ko kuma yana da'awar ya yarda da la ilaha illallah amma kuma ya ce sallah ƙarya ce ko zakka ko hajji ko azumi ƙarya ne ko kuma ya ce la ilaha illallah gaskiya ce amma alqur'ani ƙarya ne duk waɗannan ana iya samu to in an samu haka to waɗannan kalmomi ne na ridda abin da muke cewa kenan jama'a mu da muke bin manhajin salaf ba mu ɗauki manhaji na khawarijawa ba cewa da zaran mutum ya yi abu a kafirta shi kuma ba mu ɗauki manhaji na murji'a ba cewa ma damar ya faɗi la ilaha illallah to duk ma abin da ya aikata kawai a rabu da shi ba mu yarda da wannan ba a'a in ya faɗi la ilaha illallah to ya kiyaye mutuncinta kuma ya yi musulunci amma in ya faɗi la ilaha illallah ya zo ya aiki na kafirci to la ilaha illallah ba za ta tsare shi ba ma'ana ya faɗi la ilaha illallah amma sai rubuta alqur'ani da jini ya rubuta alkur'ani da jini aka je aka wanke alkur'ani da jini ya ce a je a yi tsarki da shi ko a je a zuba a shadda wannan ya kafirta ya faɗi la ilaha illallah sai ya ɗauki alkur'ani ya wurgi da shi wannan ya kafirta za a yaƙe shi a kashe shi a halatta jinin shi ba don kuma ba saboda ya kafirta to la ilaha illallah fa ba za ta tsinana mishi ba abin da yasa na fito ƙarar nake faɗin haka a yau da'awoyi sun yawa a duniya har zuwa Najeriya nan akwai waɗanda su abin da suke gani da zaran kayi kaza kawai sai su ce kai kafiri ne akwai waɗanda kuma suna ganin duk abin da kai ma damar ka faɗi la ilaha illallah su ba za su iya ce maka kafiri ba waɗannan a wurin mu dukkan su batattu ne ba ma shakka akan batan su abin da yake daidai shine a tsaya a tantance wanda duk ya faɗi la ilaha illallah yana ayyukan musulunci ba a ga abin da ya warware ba to shi kenan baka da dalilin a ce to a binciki aƙida shi yaya zuciyar shi take a'a baka da wannan musulmi ne to amma kuma in ya bayyana kafirci fa to za a hukunta shi da wannan kafirci da ya bayyana iyakarta kenan ومنها جواز مراجعة الأئمة الأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق wannan ya nuna manyan malamai da manyan limamai na musulunci babu laifi a tsaya a tattauna da su don a iya gane gaskiya ya kamata a gane haka musamman mu a ƙasar mu dai ba a saba ba malami ne magana kawai shikenan a'a malami ne ya faɗi magana sai ka ji kana da wani abin lura a ciki babu laifi mai yiwa ya gafala mai yiwa ma kuma bai san abin da kai kake so ka faɗin ba saboda haka zai iya amfanarwa in ka faɗa mishi ina fata an gane ومنها أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادة مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na daga cikin darasin da muke ɗauka cikin hadisin nan jama'a imani ko to ba da zuci ba ne sharaɗin shi sai ka fito ka faɗa da za a yi a yi da kai ka faɗi kalmar shahada ka ƙi amma ka ce ka yi imani to ba za a yarda da wannan imanin naka ba lallai ne sai ka furta sannan kuma sai ka kudurta duk abin da manzon Allah ya zo da shi daidai ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa minha mashru'iyyati muqatalati mani'i zaka in imtana'a wa nasaba al-harba wa illa ukhidha minhu qahra kun ji karatu malai yace wannan karatun yana nuna mana shari'a ta yadda a yaƙi wanda ya hana zakka kuma ya zo zai yaƙi musulmi amma in da ya hana ne kawai fa sai a murɗe shi a kwata amma ya hana kuma ya fito da makamai zai kare kanshi to sai a yaƙe shi amma ya hana sai koma ya zaman shi sai limamin musulmi ya bada fatawa cewa ku je ku danne shi ku karbo kun ji yadda karatu yake fassara kun ji yadda ake al'amarin ma'ana yaƙin ma ba daga ya hana zakka ba a ce a je a yaƙe shi ba sai liman ya aika ku je eh in kuka je ku shiga shagon eh wana eh likin shi a daure shi ta baya ku tsaya a gama lissafa dukiyar tsaf ku kirgo ku taho da su in za a iya haka kawai shikenan sai a haka dama wurin wa zai kai kara inda zai kai karan nan ne aka turo aka ce a kwace ba shikenan ba to amma in ya shirya yakar musulmi akan ya hana zakka to anan ne sai su yaƙe shi wa minha wujubul jihadi sannan kuma wannan darasi yana nuna mana wajabcin jihadi domin wannan abin da abubakar ya jihadi ne ya yaƙi kafirai ne in ba haka ba musulunci zai tarwatse da wannan yake nuna maka kenan akwai jihadi har duniya ta tashi inna ma jihadi yana zuwa ne idan buƙatar shi ta taso a nan da a ce mutanen nan da annabi ya rasu ba su yi ridda ba da a ce mutanen nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ba su hana zakka ba za a je a jihadi a kansu ba za a jihadi ba don haka shi jihadi fari'i ne sai dai akwai jihadi kuma na ittisa'i daulatul islam gwamnatin musulunci ana so a faɗaɗa ta sai a rinka tura mutane suna zuwa suna wa'azi to garin wa'azin nan wasu mutane za su tsogali masu wa'azi wasu za su kashe masu wa'azi wasu za to a lokacin sai a je a yaƙe su kamar yadda annabi yawa turawan ƙasar italy da ya tura musu ainihin ɗan aike takarda ce ta wa'azi ku zo ku shiga addinin musulunci suka kama takardar suka yaga suka danne ɗan aiken suka yanka shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu ainihin jeshin umara aka tura mayaka kwamandojin yaƙi guda uku abdullahi ɗan rawaha ja'far zaid annabi ya ce in aka kashe wane wane in aka kashe wane aka kashe su gaba ɗaya sai khalid bin walidi sai naɗa kanshi sai da aka yi nasara to anan asali an tafi a faɗaɗa ƙasar musulunci ne kenan musulmi ba za ku zauna babu tura masu wa'azi ba za ku rinka tura mutane kasashen ikara kasashen gombe kasashen bauchi kasashen akwa ibom plateau da ko ina kuna ainihin tura mutane jama'a wajibi ne a haka mutane su san wannan ba wai za ku zauna ku tun da kun musulunta sai ku ce shikenan in jifa ya wuce kanka ya fada kan kowa a'a ranar alkiyama zai dawo kanka domin kai ma da wasu ba su zo sun isar ba da kai ma baka samu ba haka wajibi ne jama'a harkar da'awa wa minha siyamatu mali man ata bi kalimati tauhid wa nafsihi wa law kana inda as-sayf wannan yana nuna ainihin duk mutumin da ya faɗi kalmar tauhidi ko to jinin shi da dukiyar shi ainihin wato ta tsaro sa'annan wa anna al-ahkama tujra ala zawahir wallahu ta'ala yatawalla sarair sannan hukunci da zahiri ake duk mutumin da ka gan shi yana sallah su waye suke yin sallah musulmi to kawai sai ka ce musulmi ne kai ka ga sallah yana yi ka ce a'a wannan eh ban san zuciyar shi ba me kudurce a zuciyar a'a ka bar Allah Allah ne da zuciya mu an ce mai hukunci da sarari ne wa minha anna sahaba kanu qa'ilina bi jawaz al-qiyas wal amal bihi kaji wata mas'ala ta ilimin usulul fiqh malamai sun yarda da qiyasi daga cikin sahabbai kuma suna aiki da shi ina gane haka wannan abin da abubakar ya kiyasi ne in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yaƙar irin waɗannan ba ko da yake ba za mu gaggawa cewa annabi bai taɓa yaƙar su ba amma abin da muke so mu ce a nan shine abubakar ya ɗauko hadisin ne ya yi hujja da shi akan yaƙar waɗannan mutanen amma abin da ake so ka duba asali hadisin yana maganar kafirai ne sai ga musulmi sun kafirta abubakar ya yaƙe su kiyasi ne ba nasi ne ƙarara ba don haka kiyasi daidai ne to amma ka kiyaye kiyasi nau'i biyu ne akwai wanda ike ingantacce akwai mara inganci wato kiyasi wani hukunci ne ake duba da ya tabbata sai a dubi wani wanda ya kama da shi sai a jingina su shi ake kira kiyasi ko an fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan abin da za a yi gini game da shi sai ya tabbata tukuna sa'an nan sai a ɗauko wani sai a jingina gare shi amma in ya zama shi na farkon bai tabbata ba to yaushe za ka ɗauko wani ka jingina a jikin shi don haka ku kiyaye ƙiyasi daidai ne amma kuma akwai wanda yake kuskure ne misali yanzu ƙiyasin malikiya dangane da yanke hannu yanke hannu na ɓarawo hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim in barawo ya saci rubu dinar a yanke hannun shi sai suka ce to kun ga hannu gaba ce ake wa mai ita asara saboda ya saci rubu dinar da wannan sai suka ce to farji ma gaba ce ba za a bata shi ba sai in an ba da rubu dinar to sai malamai suka ce a to kun ga wannan kiyasi ne amma kuskure ne me yasa saboda ai barawo yanke hannun ake mace in aka aure ta yanke farjinta ake da haka kiyasi ne ma alfarik bai daidai ba Allah ya taimaka amma ibn hazmin dai shi kam gaba ɗaya bai yadda da kiyasi ba kacce-kacce yake da kiyasi har littafi ya rubuta su kutun da guda a kai wa min ha wujubu qitali mani iz zaka aw as-sala aw ghayriha min wajibati al-islam qalilan kana aw kathira li qawli abi bakr law mana'uni iqalan aw anaqan mala yace wannan karatu yana nuna mana wajabcin a yaƙi duk waɗanda suka hana zakka ko suka ƙi yin sallah ko kuma wani abu daga cikin wajiban musulunci misali jama'a a ce ga musulmin wani gari ba sa ɗaura aure duk wanda ya ga wata ta mai kawai sai ja ta shi kenan sai zauna da ita a ce kawai su haka suke yi sai a je a zaunar da su a karantar da su ku kiyaye sai an yi wa mutane sai an karantar da su idan suka ƙi to sai a yaƙe su wannan shari'ar da suke wasa da ita komai kankanta ta komai girmanta saboda abubakarin ya ce da za su hana ni iqalan da baibayi au anakan ko kuma bunsuru ɗan ƙaramin taure da na yaƙe su ashe komai kankantar abin da suka ƙi aikatawa wa karantar da su suka ƙi sai a yaƙe su wa minha jawazu tamassuki bil umumi al qawli fa inna zakata haqqul mali sannan wannan mas'ala ce ita ma ta usul fiqi wato ana iya amfani da umumi da yace zakka haƙƙi ne na dukiya zakka haƙƙi ne na dukiya amma daga cikin zakka kuma akwai haƙƙin ne haƙƙin Allah daga cikin zakka akwai haƙƙin ne haƙƙin talakawa amma sai faɗi ɗaya kawai sai ce haƙƙin dukiya to kana iya yin irin wannan misali sai ka kama hanya sai ga kaya hanyar soba daga nan zaria wane ina za ka je sai ka ce za ka je bauchi shikenan amma kaga za ka tsaya a samu naka za ka yi siyayya za ka tsaya a jos sannan ka wuce bauchi sannan ka je gombe amma sai ka faɗi ɗaya to ɗayan nan da ka faɗi ya isan masauran ko to abin da ainihin ake cewa a nan zakka haƙoƙi ne masu yawa a cikinta amma sai aka ce haƙƙin dukiya na fata an gani wa minha ujubu qatl ahlil baghi duk yan ta'adda wajibi ne a yaƙe su su wane ne yan ta'adda duk waɗanda suke haifar da fitintunu a ƙasa wajibi ne a yaƙe su waɗancan su musailamatul kazzab da su sajja da su abin nan aswad al'ansi mutane ne waɗanda suna haifar da fitintunu a bayan ƙasa aka yaƙe su wajibi ne a tsaya a yaƙe su to galibi a yau yaƙan 'yan ta'adda ya ɗauki salo iri-iri na farko dai tukuna siyasa ta shigo cikin yaƙin 'yan ta'adda duk mai mulki in aka samu wasu sun yi mai ƙayar baya zai yaƙe su to amma in ya yaƙe su daga baya ran da aka kifar da gwamnatin shi sai a zo a tuhumce shi akan cewa ya yi zalunci misali yanzu saddam saddam da ya kashe wasu mutane na wani gari ya je ziyara ne garin sai suka yi yunkurin za su kashe shi a matsayin shi na shugaban ƙasa shikenan sai aka je aka kulla yaƙi aka je aka yaƙe su daga cikin shari'o'in da aka yi wa saddam sai da aka tuhumce shi akan ya kashe wasu mutane haka sidda duk gwamnati tana yaƙar 'yan ta'adda gwamnatin gawan ta yaƙi ujuku me yasa ujuku terrorist ne ujuku ɗan ta'adda ne he was the first terrorist in the nigerian history ujuku to amma yanzu sai aka dawo ana cewa ujuku freedom fighter ne ya yi faɗa ne don ya kare mutanen shi kaga abin ya zama siyasa kuma abin takaici with all the professors in the faculties and departments suka shuru haka wannan celebration din ana ta yaba wa uju wannan yana daga cikin kuskure mafi girma da ya faru a 2012 a cikin tarihin najeriya domin abin da ujuku ya bagayu ne sakamakon bala'in da ujuku ya haifar an kashe mutane waɗanda ba za su gaza mutane miliyan biyu ba tun a wancan lokaci da najeriya ba ta da mutane da yawa ujuku ya jawo musibobi masu ɗimbin yawa wajibi ne a yaƙe shi in ka saurari rediyo najeriya kaduna makon nan da ya gabata sun ta kawo tarihin waɗannan abubuwa sai da ta kai sojojin najeriya sun yi kaɗan sai da ya kai a gidan rediyo ake shela duk wanda zai zo ya zo yaƙi ne za a yi har na taɓa ganin wani tsohon soja wani yaro wata magana ma hankalin shi ya tashi muna zaune ne sai wani yaro ya ce yakin da aka yi na uju kudin nan yakin banza yakin kabilanci ne kawai sai na ga wani tsoho yana ashe tsohon soja ne allura sai ta motsa ya hau makyarkata yana na ce ya aka yi ne baba ya ce maganar banza maganar wofi ya ce muna zaune a nan aka ce mana ga kafirai can za su ci musulunci mu zo ya ce muna matasa muka je aka yi layi da mu aka ɗibe mu mun je ne don mu kare musulunci ya ce yara banza an haife ka baka san tarihi ba ka ce wa yakin kabilanci sai ya kaɓa rigar shi ya tafi ashe tsohon soja ne a shahid shi ne a nan ne yanzu su ujuku ɗan tawaye ne to bai kamata a tuhumci wata gwamnati don ta yaƙi ɗan tawaye ba an fahimta jama'a don haka kun ga su musailama da su aswad ɗan tawaye ne annabi na dare suka balle suka ce su ma annabawa ne ane musu wahayi suna karyata annabi kuma in suka kama musulmi sai su kashe shi akan wai su abin da suke cewa eh kowa ya yarda da annabi gaskiya ne amma kuma ya yarda da su to kuma a matsayinka na musulmi in ka yarda da annabi kuma ka yarda da wani annabin ka zama kafiri to in suka kamo ka sai su kashe ka to yanzu ya kar waɗannan wajibi ne shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka tura ana yaƙar su haka nan abubakar wa minha ma qila inna fihi wujubu zaka fi istikhali tab'an li ummahatiha kaji wata babban mas'ala saboda a cikin hadisin nan sayyidina abubakar yana cewa law mana umi iqalan aw anaqan da za su hana ni da baibayi ko dan taure dan bunsuru dan karami sai malamai suka ce to wajen zakka in aka tashi kirga kamar yadda ake kirga katuwar saniya haka ake kirga dan wannan dan karamin dan maraki kamar yadda ake kirga manya-manyan raguna haka wannan banzan garke da za a ganshi dan tatsitsi yana ta kashi gefe guda duk da shi za a kirga a ce kana da guda arba'in sai dai aka tashi ba a ɗiban manyan ba kuma a karɓan waɗannan 'yan matumburai sai a ɗibi tsaka-tsaki a wajen karɓan zakka Allahu akbar ومن اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه wannan hadisi yana nuna mana cewa manyan malamai in wani abu ya faru dole ne su rinka fitar da fatawa abu ya zo ya faru wanda bai taba faruwa ba sai a zo wurin ku a ce to ku ne malamai me za ku ce yanzu wannan irin abin ba a taba gani ba ya faru ga Abubakar dole ne ku yi fatawa kenan sai malam ya ce sai a koma zuwa ga ilmomi na usul wato islamic sciences ashe kenan dole ne malamai su shirya da ilimi yadda abu ya zo an ce alagafatta malam turawa yanzu sun ce za su iya ɗiban ruwan maniyin wanda baya haihuwa su ɗibi ruwan maniyin matar shi su haɗa su je su sanya a kwalba bayan kwana biyu shi kenan ya zama ɗa kada malam ya ce a to wannan akwai a risala babu a risala babu a kurdabi babu a halari to imam maliki ba bai faɗi wannan ba don haka ba wannan karatu to malam kana nan kana faɗi kafin nan da shekara talatin sai zama cikin waɗanda za su yi kabbara a majalisinka akwai irin waɗannan 'ya'yan to ya riga ya faru kenan ya za a dole ka fitar da fatawar ya halatta ko bai halatta ba shi yasa kaga sai kaga malamai sun zauna akan haka ne aka rubuta waɗannan littafai jama'a fatawa islamiyya wato fatori ne irin waɗannan na zamani mutum ne bai haihuwa matar shi ba ta haihuwa ya je ya yi aure amaryar ma ba ta haihu ba uwar gida ba ta haihu ba an rasa yadda za a yi amma likita ya ce da za a ɗibi maniyin shi a ɗibi maniyyanta a haɗa sai a zuba a kwalba to a haka jariri zai fito ya halatta ko bai halatta ba ko kuma in aka haɗa su suka haɗu sai a mayar cikin mahaifarta kuma ta haifa malamai suka ce duk ɗayan biyun ya halatta amma in har za a samu third party in za a samu maniyin wani ne daban a hada da nata bai halatta ba ko maniyin wata a hada da nashi bai halatta ba amma maniyin matar shi da maniyin mijin a hada a kwalba ya zama ɗaya halatta a hada maniyin shi da maniyin ta a dawo cikin mahaifarta a saka ya zama ɗaya halatta to sannan suka zo suka yi magana akan cloning ina hukuncin cloning a zo a ɗan tsukuri fatar jikinka kaɗan haka sai a je a yi irinka a je a sa shi a kwalba a ɗan har haɗa mishi wasu abubuwa na ilimin kimiyya da fasaha bayan kwana biyu sai mutum ya fito sanda kake shekara uku yaya tsawonka yaya kalanka duk irin yadda kake haka zai zama kamar yadda ka ga bulo sanda ka kai shekara arba'in ya kake haka zai zama to kuma za a iya iyalinka guda ɗari ya halatta ko bai halatta ba nan kuma suka ce bai halatta ba amma in dabba ce fa suka ce za a iya yin rago a haka don wannan ƙarin resources ne ba rikici a ciki iya a samu wani bijimin rago a ɗan ɗibi wani abu nashi a je a yi maka guda ɗari ba laifi amma mutum aka ce akwai rikici zai faru to kaga duk waɗannan abubuwan malamai ake sa rai ina maganar hawa sama misali kumbo a holo 11 duniyar wata ina ina wannan da duk waɗannan irin abubuwan sannan al'amari ya zo ya faru yanzu ga wayar tangaraho yanzu wayar GSM ta yi yawa a hannun mutane sai mutum ya buga waya sai ta ɗauki waya wance ce e ya tabbatar muryar matar shi ce tsaf sai ce ya sake ta ma'ana ana iya yin saki ta GSM sannan ana iya ɗaura aure ta intanet ka haɗu da ita ne a intanet kuna chatting shikenan sai a nuna maka hotonta a intanet haka a zauna a anguwarsu can a america kai kuma kana anguwarku a kwankwaso a zuwa ɗaura aure daga baya a zuwa kawo maka ita ya ɗauri ko bai ɗauri ba duk waɗannan abubuwan Allah ya ji ɗan malam Ibrahim bawa mai shinkafa wata ran muna magana da shi ya ce yana wani malami magana akan haka sai shi malami yana cewa shi baya son jin waɗannan abubuwan ya ce sai na ce mishi wallahi dole ka so ka ji kuma ma dole ka tashi kai bincike saboda ka zo zamanin ne ka zo zamanin waɗannan abubuwan ne so waɗannan abubuwan ga sunan suna faruwa suna nan da yawa jama'a wallahi matsaloli ne sun wuce yadda kake tunani irin wannan weather forecast shin za a iya gano cewa yau za a yi zafi yau za a yi hazo gobe za a yi ruwan sama wannan ilimin gaibu ne ko kwayaya abin yake duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke malamai suke kiransu annawazil to dole ne in suka faru malamai su rinka tsaya suna bincike suna faɗa wa musulmi wanne mataki ne musulmi za su ɗauka sannan wannan yana nuna kuma ya halatta tattaunawa da malamai Allahu akbar muna 'yan ƙananan matasa za mu ji abubakar mahmudu gum ya faɗi magana a rediyo jama'a wani lokacin sai mun yi karo karo ma muke iya haɗa kuɗin motar da za mu tafi kaduna in muka je kuma mu zauna ya saurare mu bai taɓa buɗe baki ya ce kun yi mini rashin kunya ni babban malami almala'ul a'ala ya yaushe ku yan turagutsa ba ku wuce silifa ba a wurina a'a in aka je za mu ce malam mun ji ka faɗi matsala kaza ka ce littafi kaza ga littafin a buɗo mana madadin malam yayi salati ya ce ni ɗin wato kun zo kure ni ne wallahi bai taɓa faɗe ba sai ya ce gashi sai ya ce haka ko eh haka ne eh sai ya ce to Allah ya taimaka shi shi yasa komai girman ka kar in aka ce maka algafata malam da kaza sai ai maka mulahaza sai a tattauna a fahimci juna sannan sai ce wa ruju'i man zahara lahul haqq ila qawli sahibihi wanda duk ya gane gaskiya na tattare da abokin shi ko dan uwan magana shi ya dawo bi saboda kawai bin gaskiya shine daidai kawai wa minha al adab fil munazara bi tarki tasrih bi takhti'a kaji kuma wani ladabi a wajen ainihin wato tattaunawa na daga cikin abubuwan da ake so kai kuma ka iya da bakinka karkai saurin cewa a malam kayi kuskure a kuskuren ne kake ji amma karkai saurin cewa kayi kuskure wal uduli ila talattuf sai ka dan bi shi sannu sannu wal akhaf fi iqamati al hujja ila an yadhhara al munazir sai ka fara mishi bayani har ya gano abin da kake faɗi wa in kana sai ke cewa fahina idin falau anada ba'da zuhuriha to idan gaskiya ta bayyana ya gane gaskiya shine malamin koko shine ɗalibin sai kuma ya taurin kai to sai malam ya ce fahina idin yastahiqqul ighlab to a lokacin ne za a kausasa harshe bi hasbi halihi da gwargwadon irin halin da yake amma da farko ba za ka zo ka ce algafata malam naji kayi magana kaza kuskure ce sai ka ce ala gafata malam wannan maganar da ka faɗi ga wata aya can a cikin sura kaza ban san yaya za a fahimci wannan aya ban an hada da magana ka akar makallahu na fata an gane ya kai kusan shekara sha bakwai wata rana a alaba rago a jihar lagos ina wa'azi sai wani ya kawo tambaya a tsakiyar wa'azin game da hadisin itikafi cewa to ga wani hadisi ana cewa annabi ya ce babu itikafi la atikafa illa fi salasati masajid sai masallatai guda uku sai na ce haka hadisin yake ashe akwai wani malami yana zaune nan dama da ni saiti na sai ce ala gafata malam ayat suratul baqara ya zami da alif da lamun ɗinta sai na ce lil ahad ne sai ce to alhamdulillah sai ne ce to mu bin san me aka yi ba saboda an ce babu itikafi sai a masallatai guda uku masallacin Ka'aba da na Madina da Baitul Maqdis sai ce to ga wata aya can a bakara tana cewa wala tubashiruhunna ita aya yake ne wa antum akifuna fil masajidi eh wa antum akifuna fil masajidi kar ku sadu da mata a hali kuna itikafi a cikin masallatayya to wannan al masajid sai ce to alif da lam din nan tambayar da yake ba na umumi bane ba yana nufin kowane masallaci ba sai na ce a'a lil ahad ne yana magana ne ga wasu masallatai kawai na musamman sai ce to ya fahimta ina fata an gane wannan babu laifi insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya kiyaye amma kaga galibi wasu suna amfani da irin wannan kuma wajen jayayya to jayayya ce ake cewa ba daidai ba ne ina fata an gane shi yasa kai malami ne magana in kai kuma ka gane haka ko to kai ma kuma sai ka rinka mu'amalantar mutane kamar yadda malami ya ce bi hasbi halihi a jimeta yau ne musu karatun umdatul ahkam kawai sai wani ya rubuto tambaya ina hukuncin aikin lauya sai na ce rigidi gabji na ce mai wannan tambayar ya dawo gobe da ya dawo sai na fito da wasu littafai guda biyu na ce to kaga wannan almahama fi shari'a al-islamiyya almahama karatun lauya aikin lauya a cikin shari'a musulunci na ce ka je ka karanta idan ka karanta to idan daga baya sai mu zo sai mu tattauna sai ce a shi kawai yana so a faɗa mishi hukuncin ne sai na ce a'a ka je dai ka karanta saboda na fahimci shi ya riga ya yanke shawara ne akan karatun lauya da aikin lauya kafirci ne to shi yasa sai nake so inda zan yi mishi hujja da shi to gashi ya je ya ga abin da ni ma na gani sannan ya dawo mu tattauna sai ci a shi hukuncin yake so to kaga anan kana ce mishi hukuncin halal ne sai ce a aikin lauyan sai kuma ku fara jayayya ashe ya iya karatu ko eh to ya je karanta to don haka kana amsa tambayo kana mu'amala da jama'a sai ka zan kana iya risko abubuwa da wuri in ba haka ba kafin ka lura ka shiga wani rami wanda kafin ka fito kuma aiki sannan sai malam yake cewa wa minha jawazul halif ala shay'i li ta'kidihi wa in kana duna istihlafin wannan hadisi ya nuna zaka iya rantsuwa saboda haka siddan ka rantse akan wani abu don ka karfafi maganar ba tare da an ce rantse ba inda muka ji abu umar yana cewa wallahi na rantse da Allah kawai sai ya zama Allah ya haskaka zuciyar abubakar ne wa minha anna al-ijma'a la yanqidu idha khalafa min ahli al-hal wal aqd wahid kun ji wata babban magana ijma'i baya yiwa in aka samu mutum ɗaya daga cikin malaman da ya kamata a ce sun yi ijma'in ya saba in duk malamai goma ne tara suka haɗu ɗaya ya saba to ba za a ce ijma'i ba dole sai a ce mas'ala an yi saɓani sai dai a ce jumhuru kaza suke gairin jumhur kuma kaza ne qala nawawi rahimahullahu ta'ala sai ce wa huwa sahihul mashhur wa khalafa fihi ba'd ahli al-usul wa minha anna fihi qabul tawbati az-zindiq ta ga wata babban matsala zindiki shine wanda shi tun ranar farko dama ba ya shiga musulunci bane sai dan ya rusa shi don haka shi ba rudda ya hakikatan ba wato rudda ita ce wanda ya shiga musulunci da gaske daga baya sai ya fasa to rudda kenan amma wanda tun farko ya shigo mu musuluncin dan wa musulunci makirci to da ya makirci ya makirci daga baya sai kuma ya yanke shawarar yanzu bari ya tuba tuba na gaske wasu malamai suka ce a'a ba za a karba ba malamin ce wannan hadisi dalili ne akan za a karbi tuban shi me yasa domin kafirci ne duk kafirci iri ɗaya ne ma damar ya tuba shi kenan na gaya muku wani orientalist nan da asaf yake ba mu labarin shi ma'ana ya ainihin ya ce ya shekara tamanin da wani abu gaba ɗaya makirci suke wa musulunci na daga abin da ya ja shi ga musulunci ya ce ya kama satellite sai ya kama ka'aba haka sai gaba a yi sallah ya ce kawai sai ya ga mutum ɗaya ne liman mutum ɗaya gashi nan an kewaye ka'aba ya biyo ya ce sau sau sai ga kawai kowa ne sai ce ashe duk makircin da suke ma wannan mutum ɗayan da baki zai iya kontrolin waɗannan sai ce gwamma ma tuba kawai sai ce in a ingila ne ko amerika ba a yi wannan taron sai an rike bindiga da kulki ana kwaɗawa mutane ku shiga sahu ana kwaɗawa ya ga nan kawai an gama ikama sai wani ya juya kawai ya ce ku daidaitu ku daidaitu kawai sai ga kowa daidaitu wato duk makirci